وآله وصحبه أجمعين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أشرين دباكو إيدي يوغا وطن قوم شادا كالندر مسلنشي وطن ذو القعدة ɗaya daga cikin watannin hajji da Allah ya ce alhajju ashirun ma'lumat shekara ta 444 bayan hijira daga makka zuwa madina ta manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam kuma cikin baka 16 daidai ga watan 6 watan yuni 2023 muna cikin suratul an'am sura ta 6 kuma ayat 33 za mu tashi darasi na biyar to makarancin mu iqra Allah ya dace da mu
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن إن الظالمين بآيات الله يجحدون ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم العظيم المحكم وانا آية 33 الله يقول قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون قد تبس نعلم منسن ومنا سندا abinda kafirai ke yi cewa wannan abun na karita ka da suke la yahzunaka lalle yana bakanta maka bakanta maka rai ya rasulullah abinda kake fadi yani karetawa da suke yi abinda suke fada game da kai ai wannan sihiri ne wannan ƙarya ne mun sani yana bata maka rai an gane ko fa innahum yanda lamarin yake ai su kafiran maka la yukazzibunaka ba kai suke karetawa ba dan sun san ka walakin adh-dhalimin sai dai adh-dhaliman abinda ya kasance bi ayatin Allah yajhadun ayoyin Allah suke musu suke jaja wannan shine uslubi tasliya tasliya shine misali faranta mishi rai sallallahu da wato haƙurƙurtar da shi ana yi haƙuri abinda suke gaya maka yana ɓata maka rai gashi gaskiya ka taho da ita gashi wahayi ne amma duk da haka suna jaɗin ja da kai kwantar da hankalinka mun sani shine tasmiya an gane sannan na biyu ba kai suke kareta don sun san ka shi yasa ma suke kiranka muhammadul amin ka gane to tunda sun san ka ba kai ba ne a kankin kanka suke ja'inja a ayoyin Allah ne suke musu da shi ma'ana tabbanni da su kawai a raftun sai aya ta gaba Allah ce walaƙar kuddibat rusulun min qablika fasabaru ala ma kuddibu yau ai tabbas an karyata manzanni min qablika kafin zuwa ai wannan ba abu ne sabo ba ai manzannin da suka zo kafin don kaya manzan Allah an karyata su amma fasabaru sai suka yi haƙuri khalifa sai suka yi haƙuri alama kuzibu bisa ƙareta su da aka yi wa ƙuru an kuma cutar da su suna nan kan haƙuri hatta a tahun nasaruna har taimakonmu har ɗaukinmu ya je gare su ko ka ce ya kai gare su wala mu budul kalimatillah ba wanda canza ainihin tsarin ubangiji Allah ya tsara cewa gaskiya sai an yi rigima da ita sai an yi ja'inja da ita ibn al-qayyim na cewa al-haqqu mumtahanun wa muntasirun fala ta'jaz fa dhalika sunnatur rahman al-haqqu ita gaskiya kullum mumtahan sai an jarrabe ta amma wa muntasirun za ta samu galaba fala ta'jiz ya kai mumini karka yi rauni karka yi ƙasa a gwiwa fa zalika haka din ya faru sunnatur rahman sunnar ubangiji so karka dauka dan kana kan hanya madaidaiciya kana kan sunna je ba ka zauna lafiya ba za ka zo lafiya da shedan ma ba dan zai farauta shedan misali yanzu nan ya fi zuwa inda ake karatu ya fi zuwa inda ake sallah ya kwarai ku domin nan ne zai je farauta ai a gidan giya ai ya farauto su ai in ka gan shi ya dage a wurin to wani ne zai kubuci sai je tare kamar mutum ne ya je ya nemo kuɗi kuɗin na aljihun shi to ina wurin shi da wannan ya riga shi da aljihu zai je neman inda bai samu gani in ka ga ya tara aljihu ya ga an kai masa raraka ne a aljihu haka shi ɗan yake misali arabtun saboda ka wato ba ƙaryata ka suke ba mm azzalume ne game da ayin ubangiji an karanta manzanni gabanin ka sufi haƙuri ya rasulallah an cutar da su ina mamitawa ne har nasara da taimako da agajin ubangiji zo musu ba mai canza kalmomin ubangiji wala qad ja'aka min naba'il mursalin yo ai wani abu ya zo maka daga labarin manzanni an karanta nuh ko ba haka an jefa ibrahim auta alayhi salatu wassalam annabi isa an so a kashe shi ga misalai da yawa annabi zakariya kashe shi haka ɗin shi annabi ya haya aka ce annabi zakariya shiga ya shiga cikin bishiya bishiya ta buɗe ce ke ni annabin Allah ne buɗe saboda ana fafara ta bishiyar ta buɗe suka bi shi ɗan ya ce yana ciki ku yanka a yanzu suka sa zarto kuma ya fara saboda haka lallai al'amari ne ƙarfafa gwiwa ya zo maka ya rasulallah daga labari na manzannin farko ba wani abu ne faro ba ba kuma zai zama karo ba muddin gaskiya tana cikin fili tana cikin fagen dagan sai an ci gaba da gwagwagwa kar a same ka mai rauni kowa zai gamu da jarraba gwargwadon imani shi yau ko kai ne a ma'aikata in ka ce za ka tsare gaskiya a dai wannan zamanin sai ka yi gaskiya saboda al'amura sun canza mizani ya canza mai gaskiya sai zama abokin gaba ga marasa gaskiya za ka ka dage ka tsaya ka kafe da haka nasara take zuwa na'am aya ta ba وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما أو سلما في السماء فتأتيهم بآية ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين وإن كان كبر عليك إعراضهم سألتهم إذا ما عر إعراضهم كود كنس دسكي دبرن كيامن زالي إذا تنبي كنسان تنبي جاء جاد أبو شيني تنبي wane an nemi a kwace mai kaya amma ya yi tumbe ya ja daga da yanzu ba rafton to idan tumbe ɗinsu da ja'in ja ɗinsu da kau da kai ɗinsu ka bura alaika yana damunka abin kai ya yi girma kuma ka damu bayan da za ka yi Allah ce to ga misali fa in istata'ta an tabtagha nafaqan fil in kaga za ka iya samo tunnel shine kun san tunnel wato shine gadar ƙasa sau tari misali a kano muna da muna da tunnel a kano a kano akwai gada da ke ƙarƙashin ƙasa ga ana tafiya ƙarƙashin ƙasa a duk kano ba flyover na cewa ba ustadu flyover ba gada ta ƙarƙashin ƙasa sai ka tashi daga nan har misali ka tafi masalafin ali bin abi talib amma a cikin rami take tafiya babu an da fas kace ina magana tunnel shine nafaq ka je maka ga sunan birjit gasan da yawa da yawa har akwai lokacin da wannan gada mutane suka taɓa shaƙewa zamanin sarki fahad alazai da yawa suka mutu sannan ka shiga ciki ƙara ma daban ne akwai haske ne rili sun sa amma in aka ce lantarki ya mutu ya salam babban abin da ke fara kashe mutane shi ne suffocation mutum sai ya sai abin misali sai gamu da wato makurewa shi suke ce da shi nafaq nafaq ke jami'insa al'amfaq ba ka ce nafaka nafaka kuma ce da abinci anfa to bangaren ci gaban zamani ne a ce ƙasa wannan yana matukar taimaka wajen rage zirga-zirgar tafiya gashi nan idan kai da misali irin su Kuala Lumpur a Malaysia gashi nan a Singapore ga su nan su koya misali a dai kanan mu dai ban san akwai tunnel ba da a ga na fasa ba su to wannan tunnel har mutane Laraba suna karin magana wai ra'aytun nura ba'da nafaq ai karshe dai na jibinci wala amma na ga haske bayan nan saboda shi nafaq ai duhu we have seen the light after the tunnel suna faɗa da turanci za mu tadda haske bayan mun shiga cikin tunnel to shine Allah ta'ala ya ce kenan kafin wani ya kawo fasahar yin wannan gada qur'ani ya ishara zuwa ga ko ku gane ba idan kana jin abinda suke yi kabura alaika abin ya girmama abin na damunka ya zama karita ne to Allah ke fata da in kuma kana da wani option to ka je ka nemo wato gada da ke karkashin ƙasa ka shiga ciki aw sullaman fis sama ko kuma ka nemo tsane ka je samaniya ka fita da wani ma'ana karka damu kanka inda yanda zaka yi ka dauki ɗayan biyun nan tunda ina tare da ke shi kenan wannan ana gaya ma an sassalam ne ba shi da damuwa ko na sisin kwabo amma isa matuƙa ne wajen ganin Allah fa ya ishe ka karka damu na fata kun gane ko wato sai Allah ce farfiya dan ka je garin su aya ma'ana idan saboda ka nemo aya ka nemo mu'jiza dan su gamsu da kai in ka shiga cikin nafaka ko ka hau tsauni ka je sama ka kawo musu ni na isa maka karkada shi ne ma'anin ayar a arabtun walau sha Allah jima na huda da Allah ya so da Allah ya tara su akan shirya fala takunanna minal jahilin kada ka kasance cikin jahilin mana komai daga Allah ne kafiri ya zama kafiri karka dauka ko yafi karfin Allah ne da Allah ya ga dama kowa sai kasance mu'mini kila kace a shi da idan Allah kenan a a a'a ka fahimci qur'ani da kyau akwai hukuncin Allah ana kiransa alqada'ul qadari alkauni da kuma alqada'u shar'i dan uwa gyara kafa game da qur'ani na sha ba da wannan misali Allah ya kaddara zomo da zakara da gada da mazo da maraya da barewa wanda suna da amfani zaka iya aje su a daki su kara ba halittar Allah ba kuma Allah ya halicci zaki da damisa cita da ainihin wato maciji kumurci waɗannan miyago ne duwaye su kuma cikin su biyun nan wanne ne za ka sa a ɗaki ka yi bacci hankalinka a kwanci kashin farko ko na biyu to in ka ce to ai duk halittun Allah ne don me zan ƙi su dubbarin sa su ɗaki to da matsala fa ka saki mace da ake kace ba komai Allah wala kullu shay qadir misali la eh Allah ne yayi su ma bai baka hankali ba to shine misalin wannan saraka da Allah ta'ala ya halicci kafirci ma bai ci ai kafirci ya halicci komai dudan ka san ikon shi da iyawan shi kaza kafirci ba na so karkabi ga hujja na baka kuma sai mutun ya bi kuma lokacin da zaka bi Allah kan hanya mai kakkiya uwa ka samu ya hana ka Allah ya kashe dan ne yazo ya rude ka to kuma ai ka bi shi ne ko ba ka ba wa bizati wa ma kana li alaykum min sultanin illa an da'awtukum fastajabtum li a cikin sautu ibrahim shi na ka dace yau ina da iko akan ku ne na kira ku ne kuka bi ni fala talumuni wa lumu anfusakum ma ana bi musrikhikum wa ma antum bi musrikhi ni ban da iko akan ku ba zan taimake ku ba araftum saboda haka ya ne irin waɗannan awoyi kada bawa ya fada cikin rike don fahimtar abin da ake nufi akwai kaddara ta hukunci akwai ta shari'a na sha ba da misali kusan a lokaci guda nakan ce kuma zan sake maimaitawa mai hanya irin wannan idan ba a kaddara mutum mutuwa ba ba zai mutu amma kuma ba za ka je ka shimfiɗa shimfiɗa ka yi bacci a kan ba za ka yi kuma kai ka san idan ka je ka shimfiɗa katifa ka kwanta kai baccinka akan wannan babban titi wallahi idan Allah bai kaddara mutuwa ba za ka mutu haka ne ko ba ka bane to je kai ba za ka yi ba to to tun da ka san haka ne kuwa kuma ka san komai da kaddara ubangiji ne to amma kuma ya baka hankali in an kaddara a jami'a za ka fito da first class wala za ka fito to karka je karatu ka zauna ka kena asamin ka gani misali in an hukunta banwar ba damina ta fara shigowa ba Allah ya kaddara za ka sami ainihin wato buhu dubu na masara ko na shinkafa za ka samu yi zaman ka ɗaki amma ba zai yi ba ashe kenan baka kafa hujja da kaddara kake aiki ai kai ne apparatus kai ne kayan aikin da Allah ke amfani da shi tunda baka hankali arabtu sauraka da ya kafiri ya ce kafircin ne bai ba shi hankali ba bai ji wa'azi ba ba faɗakar ba ba yakan addini yake ba ashe kai da ya maka arziki imani dan ka ƙara gane ce a a ashe iman ya fi gol ya fi gol rike shi da kyau ya imanin da kyau ana kiyaye imani ta fuska ta fuska biyu ta yin yi da barin bari kuma abubuwan nan guda biyu akwai wanda aka fi so shi za ka yi shi kai bari shi ba shi da gefe yi ke da gefe kun gane hausar ko? da gane duk aikin sabo karkace zan bar sabo inda samu iko a'a amma da'a ba shi ne yi ba to fattakullah masa shi ne mutum baya cewa ai shi ta ba zai bar daidai iyawar shi a ka bari ne gaba da completely amma ba wanda zai ce da kai kullum ka yi ta azumin har ka mutu a'a ramadan ka yi azumin nafila ka in za ka iya mastatatu ba wanda ya ce duk ajihun ka ya zama ba komai duk ka bayar sadaka saboda kana neman aljanna a'a sai ka zauna kuma kana roƙon mutane to kenan bangaren yi akwai gefe shi nake nufi bangaren karkayi ba shi da gefe karka yi kawai gaba ɗaya ka bashi ba hadisi ya faɗa ba ma na haiti kum ano fajtanibu haka nabi sallallahu duk abinda na hane ku ku bashi amma abinda na umarce ku fa'atu minhu aish mastata'tum arabtum saboda haka Allah ta'ala yake gaya mana wannan da Allah ya ga dama sai tara su akan shari'a karka kasance daga cikin jahilai da haka haka zai dame su nabi sallallahu alaihi wasallam mafi tsarkin mutum mafi daraja mafi tsada ana gaya mana wannan ne idan annabi shi Allah ya masa wannan shiryarwar mu ne ɗan baya da ya kamata mu shiryu qur'ani ya mana jagoranci Allah ka datar da mu gaba da aya ta gaba aran ma إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله ثم إليه نعم يرجعون آية من لما تلاتين دشدة ديدي أتكين سورة شدة الأنعام إنما يؤيك أي سنة للحصر والخسر saboda inna ma na sha faɗa tana da ma'anoni wajen fiye da wajen guda goma a arabiya ma takan zo a jogala mai inna saboda ta takura inna gabarin aikinta inna tana cikin huruful mai huruful ma'ani harufa iri akwai huruful mabani akwai huruful ma'ani huruful mabani suna huruful ijaiya arabtum alif hazwa mabani ke suna libina'ul kalima qala abu nawa ne kada qad Allah shi da qala kaga mabani ke sai kadan su baka kalma ginanniya amma huruful ma'ani misali an-nawasikh inna wa akhawatuha wa na'ruf al-ma'ani ce ba kuma mabani ba wa haka arabtu sauraka innama na cikin huruful ma'ani na fa'idanta da al-hasr wal qasr kuma takan zo saboda ziyada inda idza tazo na sha fada ya taliban khudh fa'ida ما بعد إذا زائدة يا طالب خذ فائدة ما بعد إذا زائدة أنني وإذا ما غضبوا إنك ما باين إذا تو أنا كلام زائدة وأنا اللغة العربية يعني ba ziyara da ake cewa kaza ziyada bane ba malamin sun kore ziyada a Qur'ani kamar da suka kore majazi a Qur'ani Qur'ani babu majazi su fata malamin da Ibn Taymiyyah ko don shimfiri Qur'ani babu majazi suka ce hata ma lugal arabi babu majazi wannan kuma is debatable amma qur'ani babu majazi a fahimtum tayyib innama yastajibu alladhina yasma'un waɗanda suke ji su kaɗai ke amsa kiran ka ya rasulullah wal mauta amma matattu kuwa yab'athuhumullah Allah zai tashe su thumma ilayhi yurja'un sannan zuwa gare shi Allah ake maido da su to me ma'ana wannan aya domin yana cewa azza wajal kadai masu amsa kiran ka su ne masu ji sai ka ji ah to ai kafirin da aka yi kira ai ya ji sai muka ce kaga ji iri biyu ne ji iri biyu ne akwai ji as-sama'ul adi akwai sama'ul qabul ko mutum ne kake ce ka faɗa to na dai ji ma'ana bai yadda ba a dai hausan ba haushi ka ƙara magana ta dun na ji kalle ne da fuskar shi kai ka san bai yadda bane ai ba dai ka ƙara ta na ji ka ga dan ji ya ji amma bai karɓa ba amma mumini da ce Allahu akbar hadha kalamullah duk ba sun ji ba ba ba su kunnuwa ba tsayi ashe akwai ji na karba karin maganin bahaushe in kunni ya ji jiki ya tsira kuskure ne wannan karin magana na sha faɗi abu sai dai ka ce in kunni ya ji jiki ya aiki den jiki ya tsira gyara karin magana karka ce in kunni ya ji yau nawa ne kunni ke gidi amma jikin ya tsira in kunni ya ji jike aiki dukun jikin ya tsira shi yasa kuɗa ta rake inna lazina amince ce wa amilus salihah sai an yi aiki ka tsara din nasiha Allah ya ce an fito akan maka naji Allah ya bada lada amma kaga tafiya ina amfanin ji ashe ji shine ji na yin imani na yarda shi yasa ce innama yastajibu alladhina yasma ay sama'a qabulin سماء إيمان سماء الرضا أما السماء المجرد عن التدبر هذا لا ينفع عرفتم؟ ودن دكأيك أمس كرنك يا رسول الله صوني ودن يسكي جي والموتى أما متتو متتو أنا أنا نفن كافرين صوني القرآن كان إطلاق كلمة أمانة دمانا دمانا دومين متوى wanda ba shi da imani matacce ne kwarai da gaske saboda ai abin da ke sa a ce mutum yana da imani baka ji mawaki na cewa ba fa innamal umamul akhlaqu ma baqiyat fa in hum dhahabat akhlaquhum dhahabu wai abin da ke sa a ce mutane sune mutane al akhlaq halayen kirki nagarta ke sa a ce eh waɗannan mutane mutane idan nagartan ta tafi mutuntaka ta zube to haka idan imani ya tafi ya yi kafiri mataccen mutum ko da imani ka ga mutum zai yi abin da kai za ka ce kai wallahi ba zan yi ba ya to bambancin shi ne imani ya yi akwai da zai iya kashe rai ya yi kuɗi kawai shi kuɗin shi ne allah shi manta da kai kai kika magana allah ko wani imani ya ba shi ne a gaban shi wani sai babu so a cikin musulmi babu na ya yi tsafi ya yi shirka har ma ya faɗi magana ta ridda idanun ya rufe sai kuma sai ka ce ba za ka iya e kai kana da kyautar imani da mutuntawa daga ubangiji ya shi kuma ya jin amma bai ji ba ya zama summun bukmun umyul fahum shi ne ma'anar ayar waɗanda ke amsa kiranka ya manzan Allah waɗanda suke ji ji na ganewa ji na fahimta matattu da ko mutuwar kafirci ta lullube su kyale su Allah zai tashe su bayan sun mutu thumma ilaihi yurja'un sannan zuwa ga Allah ne yurja'una ake mayar da su mai da bawa zuwa ga Allah ranar mutuwa kwarai da gaske ran da za a saba mutum a mai da shi inda ya fito uwarsa kabari kenan shine ranar koma zuwa ga Allah a mataki na farko mataki na biyu ranar fitowa daga kabari babbar komawa ke don da za a kalli ainihin result sheet Allah ka samu dace wannan lokacin aya ta gaba وقالوا لولا نزل عليه آية من من ربه قل إن الله قادر على أن ينزل آية ولكن أكثرهم لا يعلمون وقالوا كافري نمكة سكتشي da kuma duk kafirai inda suke inda suka goyi bayan wannan ra'ayi nasu suka ce da manzon Allah lawaye yau dan me me yasa ba a sassaukar makulwa ba a tsanci ba a saukar ba nisa ba a sassaukar masa da aya ba daga ubangijin shi misali aya anna nufin mu'jiza miracle abinda aka ba annabi salihu taguwa musa ba ba shi ba inda manzan Allah Allah ya suna faɗin wannan musa Allah ƙara mai aminci an ba shi awayi guda tara sanda kwarkwata jini da sauransu misali da sandar da in yi wurgi da lamar macijiya in ya daki teku teku ya dare me yasa baba muhammad ba Allah sai suna gaya maka wannan a matsayin hanyoyi wani kare taka to gaya musu ul ce ne da su inna Allah lallai Allah kadirun mai iko ne ala an yi nazila aya saukar da aya ai ba ne nake ba da aya ma'ana ke ba ne nake barwa ba Allah kamar shi kuke kalubalanta ko to ga ya musu Allah mai iko ne ala an yunzila aya akan ya saukar da aya walakin aktharuhum la ya'lamu sai da mafi yawan su jahilai ne ba san haka ba ba san wane ne Allah din ba san kai manzon Allah ne ba wama ala rasuli illa al bala abin da ke kan manzo iya da sako amma in ba ku mu'jiza in ba da aya ba ni nake yi ba in Allah ya gada masa abin yau kuna da aya da ta wuce qur'ani eh awalam yakfihim anna anzalna alayka ga littafi an baka babban ayar manzon al-Qur'an tun daga sha tun daga pejin farko har karshe kaga mutun yana da shi charchar a kwakwalwar shi wannan aya ce da ruwayoyi iri iri aya ce ka karanta manzuma na zamzami ina so wata ran mai daura akan zamzami akan qur'ani za ka sha makin da ba a zanzame ne game da wata tafsiri da ulumul qur'an misali arabtum saboda haka idan kana maganar mu'jiza ta manzon Allah shi ballan tana Allah ba shi mu'jiza irin wannan misali ruwa hannunsa ya zubda ruwa yadda ka san ainihin famfo an je yaƙi yaƙin khandaq sabai na cikin yunwa babu abinci sabai suka ce ya rasulullah kalli ciki na saboda yunwa na daura dutse sai ku kalli nawa duwatsu biyu ko uku ne nema misali eh a yaki a lokacin ɗaya daga cikin sabai na mancewa ne ne ko anas ko jabir je gun matar shi wance kina da abinci ga halin da na ga manzo Allah ce ta ce babu sai abin da shafi na yara ta ce dafa ta ce kana je ka kirawo shi eh jabir ne ko sai an sa sun yi da wato ainihin wato sahabbai fiye da nawa adadin mutum ɗari ta ce za ka yi min haka abincin mutum ɗaya ne ta tsorata yau ba ta san masu abin ne suka zo ba muhammadu rasulullah ya dafa abincin wallahi jabari ce sai da muka ci kowa sai da ya ce bari kai mu'jiza ربانية إلهية سماوية لا شرقية ولا غربية عرفتم؟ irin waɗannan suna nan amma duk sun wuce amma mu'ujizar annabi da take everlasting alquran mafi girma dukkanin mu'ujizu daga sun kare kana magana mu'ujizar annabin Allah Musa yanzu labari ka ji amma qur'ani abu ne khalidi madawami ila qiyamisa yasa rike ƙoranin nan rike shi da kyau kullum ko aya biyu ka karanta shi Allah kar ka bari rana ta fito har ta faɗi ba karanta ƙorani ko aya domin annabi ya ce ya ce mafi alkhairin aiki aikin da Allah ya fi so mafi dawama ko da ɗan kaɗan ne yanzu kana da ƙorani ka pocket size ballantana yanzu masha Allah a waya farar kana da shi karanta aya biyu na jin bai kamata ga gari ka biyu ka can eh tunda abin da za ka samu ke tunda abin da za ka iya ke ma kuma kana iya kashe awa goma a jaridu ka karanta wannan ka karanta wannan kana karanta kuma kana tsaki kana shegu shegu yau shegu bayan ka kashe kuɗi kuma kana shegu me ya zafi yarka me ya zafi karanta ƙur'ani saka misali yan uwa abin da ya kamata shine ƙur'ani ya zama alaƙar mu da ƙur'ani kullun yana Allah mu fa so muke ya zama shine mai ɗaya mana kewa a kushewar mu ya zama jagora zuwa aljanna mu to sai ka bar shi a duniya baka karanta shi Allah karka sa mu zama ina fatan gane ko aya ta gaba وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرقنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون وما من دابة ɗaliban tajwidi wace madda ce wannan ɗaliban karanta dokokin karatun ƙur'ani wannan madda ya sunanta wama min dabba wace madda ce wannan ya sunanta na'am almaddu lazim me almaddu lazimul muthaqqalul kalimi ko kalami wasu ku suna cewa kalami la kalimi ne ma'ana madda a bar nauyawa a bar tsanantawa irin ta kalma mai alif na uku madda wace iri mushba a har guda shida amma min da sai ka kirga ya uku da an gane ko? karanta mu ji dabba na manna ba zuwa da ba zuwa ba na son kirga ne in gaya za ka yi sani eh to ikra to kai karanta mu ji wa ma min me kula ka gani ko suka ce sai sai misali in kana so a kirga yatsa misali kirga shida sake misali madalla ya kamanta kuma abinda zai sa ka ja saboda ita baɗin sai ka yi mata shadda shine musakkal musakkal in ka ce wa mai dabatin ai ba sai ba to dole sai ka yi shadda kokarin yin shadda ne dole sai ka ja wa ma min dabba ji za ka tsaya ka koyi ƙor'ani a gaban malami wajibi kar ka zama malamin kanka da kanka wajen koyon ƙor'ani ɗauko ilimi gaban malami zai baka abu guda uku aƙalla zai baka adam ya koya maka tawabu kuma zai gyara maka fahimta ka fahimci abu bisa kuskure malai ce ba haka bane sannan zai takaita maka dogon zango da sai ka ci kafin ka gane Allah ka samu dace kuma min dabbatin filar babu wata dabba haka ne idan ka ce dabba suka ce addabba kullu ma dabba ala wajhil ardi dabiban duk abin da dabba ya dibbo abin da ke murguna a ban kasa dan adam dabba mutum ya shigo ciki kwarai kwa an gane sai dai suna kiran mutum dabba ba irin wancan dabba ba akwai dabba hayawaniya dabba bisa la'akari da aishi ma tafiya yake a ban kasa an gane shi yasa suke kiran tankar yaki da larabci dabba bato tanka dan tana mirginawa yanda mutum ke a ban kasa arabtum suraka Allah ce babu wata halitta mai kai kawo a ban kasa wala ta'irin yatiru bi janahihi ko tsuntsu ko kace tsuntsuwa dake fiffikawa da fikafikin shi guda biyu kaga sama kenan ko illa umu amsalukum face al'umumi ne wata halitta ce da suka taba rayuwa kamar ku Allahu akbar idan ka ga balbela za ta canza unguwa zuwa wani wuri Allah ce su ma al'ummomi ne akwai wani irin gudu da dabbobi kan yi a kenya suna kiran serengeti in ka karanta labarin i wildlife na kenya misali musamman ka wato wannan tafiya da suka je su dauki wato dazuzzuka da yawa suna tafiya kaga baka ne jam'in bauna kenan wannan tafiyar da suke yi sun san inda suke kurdawa wajen shan ruwa inda suke cin abinci ikon Allah to suna kiransu da wannan suna din dan na taba zuwa kasar wani yanki da ake yankin Masai kabilun nan dogaye wanda suka zama Fulani suna da abin misali to dabbobi suna wato irin wannan tafiya din Allah ya ce su ma al'umomi ne kamar ku kun bambanta da su dan ku mutane ne ana muku ana ma annabin ku wahayi kuma Allah ya hore muku su ku yanka ku ci ku sha nono amma malicin ku ɗaya ne la ilaha illallah kana iya samun dabba da take da aka ce hankali kamar dan adam ne ka jerin gwano al'umma ce mai zaman kanta ku gaya min dabban da annabin Allah ya ji ta tana magana ta ce ku shiga gidajen ku kada annabin nan ya taka ku sai farin ciki wace ce shuruwa wani annabi ne fatabassama dahikan min qawliha umamun amsalukum hmm duk lokacin da nake kallon wato film na namun jeji sai tausayi ya kama ka ga yadda zaki ke barewa cin mutunci hata da kura kusan ina suka kai mahari makogoron sai rike gab sai ya tabbata ta mutu waye halicci wannan waye tsara wannan هذا خلق الله سكتي الله أكبر da hikimar Ubangiji za a yi sabi tsakaninsu ilmuha inda rabbi amma ga abin da ya faru ka kalli maciji yadda ke da kwarjini yadda ke da barazana ko maciji iri-iri sai wata ƙaramar dabba ita inda take gasa ma kobra a ya hannu ita dabba ce na? ba busha ba kureji wato in ka ga yadda ke makabra kaca-kaca sai ga ya gamu da azab kuma tsayar da yake mai kan yake canka kan yake kai mahari saboda duk matsalar mace ba dai kai ba ne? to sai shafi kai ya wujijjiga shi kaga malam dogo aka iya suka kira maciji malam dogo yana neman inda zai gudu gashi kuma ta dan kadan malam wato abin sai ƙara maka wato imani da mahalicci Allah ya san da su shi aje wannan kayan kuma kowanne yana da wato lifespan nashi adadi ka zai mutu to yanda mu muke mutuwa a wanke gawa ayi kaza kaza al'umma ne sauka Allah ta ake cewa babu dabba da ke kai kawo a ban ƙasa daɗa ko tsuntsuwa da take fiffikawa da fuka-fukai illa umu amfanuku su mahalittu ne irinku sannan ka sani ma farrafna fil kitabi min shai ba mu yi ƙasa a guyo ba in zan muku hausan zamani kenan dangane da littafinmu shine lauhul mafu mana ba abin da ba mu shiga mun rubuta ba motsin hannunka rubutacce ne adadin nawa za ka sha ruwa ƙoto nawa an rubuta numfashi nawa an rubuta zirga-zirga kafaka nawa an rubuta in ka gada ma ka yi wani yanzu nan an rubuta shi min shai ba abinda muka bar shi ya kuɓucewa lissafin allahul mabdan alkitaba shi ke nufi a misali an gane ko min shai wani abu thumma ila rabbihim yuhsharun sannan zuwa ga ubangijinsu ne dukkanin halittu yuhsharun ake tare su akwai yunsharuna nashru akwai yuhsharuna hashru cikin su wanne ne gaba nashr wa ilayhin nushur an-nushur fitowa daga kabari shine an-nushur an gane ko amma al-hashru shine tara mutane assembly saboda kowa ya ga sakamakon aikinsa Allah ka samu ga alkhairi aya ta gaba malam والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات من يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم والذين كذبوا بآياتنا waɗannan da suka ƙaryata ayoyinmu na'am summun yu'ai kurame suna ji amma sun kurmuce gabarin abin da suka ji bukumun bebaye ne shin da hausa menene bambancin kurma da bebe cikin su wane ne za a ce dama-dama wajen jin abin da ake sabi bebe kuna nufin bebe yana jin magana? kurma fa Allah to kaga wannan halitta ce ta ubangiji ashe kunni ba shi yake ji ba wannan kawai adireshi ne na ji kun gane ko wannan tsokar da aka Allah ya halitta ba shine hakikan ne wani sinadari ne shine as-sam'u harshe da labba biyu ba su bane ke magana wani wata halitta ce Allah ya aje auren inda zai karye wannan halittar to sai mu ta ba misali Allahu akbar amma kuma ga harshe ya ɗauki aka gani ba gululun ido ba ne ke wannan gululu ne wani sinadari Allahu akbar shi sai ce wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'a ja'alakum as-sam wa la la'allakum tashkurun ko qalilan ma tashkurun can cikin suratu an-nahl aya 77 yani Allah shi ya fito da ku daga cikunan iyayenku ba abin da kuka sani ya sanya muku ji da gani da zuciya na tunani kaɗan ne kuke gode ne to Allah ka samu gode ya rabbal alamin sura ka waɗanda suka ƙaryata ayoyinmu wato kurame ne gabarin jin gaskiyar bebaye ne ba sa furta gaskiyar fi zuluma cikin duhunnai da hausa duhu na da jam'i? ƙwarai ana yi shi na faɗa akan ce duhunnai na? eh akan ce dufai a wata hausar amma wannan dialectical bambanci akan ce duhunnai akan ce dufai akwai abin da ba su da jam'i a hausa ita ma a wata hausar ruwa na da jam'i? eh ruwaye to a kano ba wannan hausar yanzu ba damina ba ne abu ne mai sauƙi ka jance ruwa sun yi gyara sun yi makano ba ya faɗin wani akwai inda ake faɗa kuma to ina nufin akwai abin da ke da jami'a kan da ba shi da jami'a mangoro mai jami'insa mangoro to amma dai akwai abin da yake baya karɓan jami'i na sha faɗa misali gaskiya ba ta da jami'a ɗaya ce kuma ba haushe a hausar shi wani lokaci in yana sai ba ka jami sai maimaita faɗa abu biyu ai ya yi ƙoƙari hawa-hawa saboda in yake hawaye abin ya ɓaci sai ce hawa-hawa misali wani repetition ɗin jam'i ne ke nufi na fata an gane ko fayi da haka ya ani allah ta'ala ke cewa waɗanda suka ƙarita ayoyinmu korame ne bebaye ne cikin dufannai ko ka ce cikin duhunnai ko ka ce dufai wani irin duhu na kafirci man yasha illahu yudlil wanda Allah ya ga dama sai batar da shi Allah karka so mu da haka wa man yasha wanda ya so Allah ka ba mu wannan yaj'alu ala siratin mustaqim sai ya sanya shi a hanya mai kakkiya ta yanda zaka iske mutum baya kaunar sabo kunda Allah ya halitta masa wannan kaunar kaunarsa ba kwata wata kyauta ce ta mutum sa shi dan ko ya so ya samu galaba ba zai iya akan ka ba wannan fa abu ne kyauta daga ubangiji shine kullun roƙon da muke ma Allah ya ba mu irin wannan yanayi gani aya ta gaba
قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين شكرا
بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين قل يا مسو أرأيتكم كبان الأبالي أغننكم إذا كتير in atakum azabullah azabullah fa'il ko in dai har azabar Allah ta zo akan ku aw atatkumus sa'a ko tashin kiyama malan yarin chabo akan ku a ghayra Allah tad'un shin wani Allah za ku roke shi yayi muku wannan musiba ko shakka babu ba wani Allah za roka ba in kuntum sadiqin in kuna da gaskiya bal a ji wannan maganar iyahu tad'una Allah nan shi kadai shi za ku roƙa na'am fa yakshifu ma tad'una ilai ya yaye muku abinda kuke kira zuwa gare shi nan bala'i insha idan yaso wa tansawna ma tushrikun anan sai ku mance wato wanda kuke shirka da su wannan yana faruwa kuma a rayuwa da yawa ka iske mutum in ya fada cikin wahala ya ga bayan da za a yi sai kira ubangiji maliki ko wanda yake ce bai da Allah ne sai kuma zuwa ga Allah ne wannan gunkin ya aje cikin shi ya mance kowa dan kuma sai khallasa tauhidi to me yasa ba za ka bada tsantsar tauhidi da imanin ba a dukkan rayuwarka na'am
ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك حقيقة من أيكا دمن زنيزوا الأمي دسكزوا قبانك يا رسول الله fa'akhadnahum muka damke su su waɗannan jama'o'in muka kama su da zunubansu muka damke su muka cafke su bilba a sa'i da tsanance-tsanance wadarra da kuntace-kuntace saboda saɓon da suka yi la'allahun da fata cewa su ya tabarra'un za su ƙanƙan da kai ga Allah saboda ita wahala da kunci da takura ana sa rai su zama dalilin bawa ya gyara halin shi in mutum shiga cikin kuntata to dole koma zuwa ga ubangiji haka ake sa rai amma duk mutumin da shiga cikin hali na wayo ne yaso ya kuma ƙara nesa daga ubangiji a'a wannan ai musiba ce bala'i ne ai wannan kuma ai tuba da gyara hali na da kyau na faɗa a hutuba ta baya ga dukkanin mutane amma an fi so daga mutum wasu halaye daga mutum nawa biyar tabarru kankar da kai suka ce akwai wasu abubuwa guda biyar ana son kowa ya su amma inda mutum biyar za su yi sun fi kyau misali tuba tuba dukkanin wajibi ne tuba wa tubu ilallahi jami'an amma ta fi kyau daga yaro matashi ƙwarai kuwa yana cikin jin daɗin sabon ga dukiya ga mota mata ne ga suna son shi ya ce a'a Allah na alfahari da irin wannan tazarru ita tuba na da kyau kowa ya amma ta fi kyau daga wanda sabon ma ke gara mai shi yasa yake cewa shabu na sha'afi ɗaya na biyu kyauta da sadaka tana da kyau kowa yi amma ta fi kyau daga talaka ƙwarai kuwa mutumin da ke da miliyan 500 ko biliyan ya ba da sadakan 5,000 to mai sai mu ce ba maso in ta kama amma mutumin da ke samun da kirya ke hada 7,000 a wata kuta yau mintin bawan Allah amma aka ce jihari ya ce ga 4,000 daya to shine wani mutum ya ce ya rasulallah wace sadaka tafi ya ce sadakar da za ka yi kana da lafiya kana bukatar kudin ya taimaka ma lafiyar kuma wa an tashahe kana tsananin son kudin amma ka bayar kana tsoron talauci sadaka sadaka da kyauta na da kyau kowa ya amma ta fi kyau daga wanda da kire ki samu abin da zai kai baki biyu ke na uku afuwa da yafiya na da kyau kowa ya afuwa amma ta fi kyau daga wanda ke da ikon ɗaukar mataki a kai ya san da kayi zai ɗauki yana da iko yana da ƴan sanda da jami'an tsaro da kan shi da kana yafi ya fi kyau ya fi azanci daga wanda bayan da zai da aka zalunce shi ya kai goro da mari yana mafita ya rasa ita ta wata da ba haka ne Allah ya isa Allah na ƙi na tu shi kenan na yafi sai mu ce ba laifi ya yi ba amma wanda ke da iko ya ce yafi yaya yafi na hudu tsoron Allah na da kyau kowa yi amma fi kyau daga malamai saboda jagorori ne su in suka lalace sai koyi da su a uzubillah na biyar na ƙarshe da na abu ɗaya nake nema a wurin shi ne magana tuba amma saboda akwai zumunta bayani na shigo saboda na faɗe shi a hudu ba mini tawa nake ba hudu ba wannan juma'a ba ta biyar kunya na da kyau ga kowa ya zama yana da kunya amma kunya ta fi kyau ga ya mace kwarai kuwa bahaushe kan yi karin magana kunya adon ya mace ba ka san da hausar ba to na shigo da wannan ne saboda ciki allah ta'ala yana cewa sun gamu da kowane irin yanayi na kuntata a matsayin jarabawa gare su an gane mun musa ka ne la'allahum ya tabarrar su kankan da kai su tuba zuwa ga ubangiji اللهم اجعلنا من التوابين التائبين لكن شايفين خلاص to ina gani saboda zumuntar da ke tsakanin wannan aya da ta gaba mu ƙara ɗaya ci gaba
فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون فلولا أي فهلا منيني يسا إذ ألوكة دجاءهم بأسنا tsananinmu da kamunmu da damkarmu ta zo gare su me yasa tadarra'u ba su dankar da kai ga Allah ya kamata su tuba ba su haka ba walakin sai dai abinda suka yi kasat qulubuhum zukatun sai suka bushe na fatan gane ko wa zan shi amaluhum shedan kuma zayyana lahum ash-shaytanu a'malahum ko ma kanu ya'malu shedan sai ya kawata musu abinda suka kasance suna aikatawa duk sabo da ka ganshi kawatawa shedan duk aikin sa kawatawa kalli giya ne da lalacewarta da ɗoyinta da warinta da haɗarinta amma sai shi ɗin ya ƙawata mai shanta kalli taba da matsalarta amma sai ya ƙawata mai shanta abu ne mai sauƙi ka ga mutum in ma aure mai matan shaidu kuma ƙyala dukkanin su yara kuma duk kyawawa amma sai ga wata ke kasa goro a waje kamar ta nasu na kan ta misali sai ka ce abin da ke gare ta babu a gidan shi misali ta zini shaidan suka ga mutum yana samun albashi na ainihin miliyan biyu a wata amma yana kyashin mai daukan dubu ɗari in an kawo sai tattara ya sake buɗe ajiya na banki na ɗan ƙaramin lokaci ya hana musu albashin sai ya ƙara kan nashi duk aikin shekaru miliyan biyu amma yana kyashin wancan mutum misali kaga mutum da ke tafiya a cikin ainihin wato ni'imomi motoci da sauransu misali amma kuma tare da haka shedan sai ya kawata mishi wannan ya fi nawa hankoro kan hankoro kan hankoro bai kalli kuma wanda bai kai shi ba misali to duk yana daga cikin at-tazyinu shaytaniyu shedan ne ke kawata abubuwa wanda suke ba haka suke ba mu gansu masu kyau Allah ka cire rabansa daga jikin mu ya rabbal alamin shedan ya kawata musu ma kanu ya amalon abinda suka kasance suna aikatawa yan uwa masu daraja za mu tsaya a nan wuri aya mai lamba 43 ku kiyaye barakallahu fi insha Allah ta'ala kuma wannan shine a wannan zango mun rufe karatu tukake sai dai muhammadu al'awal yana da karatun da yake gobe lahadi ko wasa gani da malam zai yi daga nan an kare su malam shamsu da sauransu duka ratuka an rufe ke sai bayan sallah in allah ta'ala ya raya mu bayan hajji to da dan allah za mu dora ni zan wuce hajji insha allah ta'ala ranar talata saboda haka bayan an yi hajji za mu dora daga wannan wuri aya mai lamba 43 اللهم اعز الاسلام والمسلمين a ba da hutu a rufe sira ya kamata mu yi gobe amma ayi hakuri a dan huta saboda shirin tafiya Allahumma izz al-islam wal muslimin na'am to tambaya ko masha Allah masha Allah yake cewa tambaya wata bayar Allah za ta je aikin haji uwa muna fata Allah rubuta miki hajjin mabrura wa sa'ayan mashkura da ya rabbal alamin Allah saki haji karbabbiya nagartacciya wanda in aka yi mutum ya dawo daga zunubai kamar da aka haife shi to tambayar ta ita ce tana tsoron jinin al'adan ta ya zo a wannan lokaci ta iya shan magani ya tsayar da shi jinin me yasa ce wannan tambayar eh domin mace mai haila ba za ta yi dawafi ba za ta yi dawafi nana Aisha lokacin da za a fito aikin haji aka baro Madina Allah ya kara mata yadda da suka zo Zulhulaifa inda ake daukar harami ba sai jini ya zo mata sai ta fara kuka tana yare annabi sai ta anufisti jininki tace wallahi ya rasulullah ce kwantar da hankalinki ki duk abin da mai aikin haji zai komai ki hatsayewa arfa amma kar ki dawar so ke ma abin da muke gaya miki yarwa zaki to amma tambayar ita ce a iya shan magani don jinin nan a hana shi zuwa an tambayi babban malami al'allamatu ibn usaimin allah ji kanshi ya ce e inda mace ta sha magani jinin nan ya tsaya babu ne saboda jinin nan abinda zai yi ya hana kaza kaza to bai zo ba sai ya zo tukun zai hana to bai zo mutu ya ce to amma fa likitoci sun gaya mai malam idan mace ta mai da wannan shi ne ɗabi'a ta kullum zai iya kawo mata matsala wajen zuwan jinin yanzu ka ɗauki matan da suke sa implanted ɗin misali abin hana daukan ciki sau tare sai ga su rubutu suna koke-koke karin kalla jini na ya rikice sai zo ta misali yana kawo masu shan kwayoyi na family plan sai ka ga yana rikita musu jininsu amma dangane da ne wannan tambayar ya halatta ki sha maganin da zai dakatar da zuwan jininki don ki samu ki ainihin ɗawafi sai dai in kika mai da wannan ɗabi'a yau da gobe da gobe akwai yiwuwar akwai wata kilanci ya hargitsa miki yanayin zuwan jinin ki kuma ki da cikin damuwa amma in dan ta ko sha ne ya halatta ai haka din bisa fatawar malamai Allah ya saka musu alkhairi tunda amma tun na ambaci wannan su matan da ke da matsala game da misali idan suna harkar shan magunguna da sa wannan abin da suke kira ko da shi da suke dasawa na implant misali saboda yana daukan ciki kuma haka na faruwa to sai jinin ya rikici sai ya zo dis da an shamin tambaya ne sai makula da Allah ya zai ni na kan ce da su amma kafin ki fara wannan abun kin tuntubi shari'a ba tuntubi shari'a sai yin abun ya rikice ku ce ina malamai suke mai lahallari yana cewa wala ya hillu lahu an yaf'ala fi'lan hatta yana hukum Allah haramun ne mutum ya aikata kowane aiki sai ya san hukuncin Allah tuku ko muku tuntubi shari'a ba sai abu da rikice muku to amma tunda musulmi ne a ce ka wada abin da ka san wannan jini in ya zo ma'abota ilimi na cewa to ai dole ne ki koma jininki wani iri dole ki gane jininki na asali daga kalashi jinin haila in shi ne za ki gan shi yana da duhu saɓanin jini gama gari za ki gan ja ne car-car-car to idan a dalilin implantin jinin ya rikice mai zuwa ɗin nan shi ɗin ne ko ba shi ɗaya kenan na biyu kuma shakar shi da bambanci jinin haila yana da ɗan shakar shi babu daɗi a hanci in ma za a kai shi hanci kenan misali kuma kazanta ne biyu kenan na uku in bai haɗa waɗannan sharuɗa ba ki ba shi hukunci jinin istihaba ko ko ya zo ki ci gaba da sallar amma in yi tara waɗannan kuma ya zo daidai cycle ɗinki na wata-wata to ki ba shi hukunci ko da zai zo miki yau da yamma ya dawo ɗauke haka za ki ci gaba da yi don ki ku shigo da cikin wani harka ɗin in ya amsa waɗannan sharuɗa ki ba shi hukuncin jinin haila in ba shi ba ne ki ba shi hukuncin damul istihaba shi kuma wannan baya hana sallah baya hana komai Allah ka datar da mu اللهم عز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وانصر عبادك المؤمنين وانصر عبادك المجاهدين يا أرحم الراحمين اللهم نسألك إيمانا صادقا ولسانا ذاكرا وقلبا خاشعا وتوبة نصوحا يا رب العالمين اللهم من علينا بالهداية اللهم من على شباب المسلمين بالهداية وجنبهم الفواحش والمك يا رب العالمين يا أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين